الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بارك الله مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau bisa kyakkyawan zato muna ɗaya da watan sha'aban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da goma sha tara ga watan biyar girgigar wa isa ta maryam alaihi salam tana da dubu biyu da goma sha biyar mun sake dai haɗuwa cikin wannan masallaci na kofar arewa don ci gaba da karatun littafin muktasar al-akhbari fil ibadati ala mazhabin imam malik rubutun mana abdurrahman al-akhbari wancan satin mun yi bayani akan lokutan sallah wanda shine babi na farko ko fasali na farko a cikin shi ba magana ta farko da ya kulla a cikin fasalin da ke magana a kan sallah ya ga mana bukari da lokacin baruri da kuma lokaci na ramuwa na dukkanin sallolin da muke da akwai na sarilla ya ga mana mustarin azhar min zawali shamsi ila akhir al-qama aka na mustarin da aka har dai zuwa sallar asubahi da kuma lokacin ramuwa hukunce hukuncen da suke amfani da lokaci ya gaya mana cewa duk wanda ya jirkinta sallah har lokacin da ya kuci akwai zunubi mai girma a kan shi har sai idan mantawa ya yi ko kuma bacci ya yi ya kuma gaya mana lokutan da ba a salloli na nafulfuli nafulfuli na yau da kullum ba a yi a bayan sallar asubahi ba a yi a bayan sallar la'asar ba a yi a bayan alfijir ya keto sai ga wanda ya manta qiyamul layli ko yayi bacci bai samu damar qiyamul layli ba wannan ne da ake rawawa haka nan lokacin da limami ke hutuba juma'a nan ma ba a salloli na nafili haka nan bayan juma'a har sai idan mutum ya baro masallaci wanda shi da abin da muka tattauna a wancan sati ne sabon fasali ma da yake faslun fi shurutis salati fasali da zai magana akan sharuɗan sallah fasali da zai magana a kan sarkon sallah sharfi a littattafan da muke ta bayani a baya ko littattafan da muka karanta mun kokarin bayani menene sharfi har yanzu ne muna da ta abin da malamai suke cewa sharfi shine abin da yake ginshiki a cikin aiki in babu shi ba aiki amma ba a nake yake da aikin ba wannan yana ke kira sharfi abu ne ginshiki dangane da aiki abu ne dole sai da shi in ba shi ba aiki amma ba a nike kira aikin ba ma'ana ba a manna suke a cikin aikin ba wannan yana ake kira kyautu to sallah ko abubuwa da suke dole ne an same su sannan sallah za ta fita amma abubuwan ana neman su ne kafin a ce Allahu akbar Allahu akbar wannan yana abin da ake da bukata waɗannan ana bukata waɗansu abubuwa na dole kafin mutum ya fara sallah kuma kafin sallah ta zama doka lafiya da ke so shurutun salati sharutan sallah sai ke faharatul hadathi wa faharatul sabathi sharafi na farko da na biyu shine yace mutum ya tsarkaka tsarki na kai da tsarki na dauda mana a baya muna gani menene tsarkin kai kuma mun tattaura shi gaba ki dai wannan bisa fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaffa idan sai yau yayi hadasi ko dai kusa ko fitsari ko bayan gida ko dai kwanta da iyalin shi ko ba zai ya fito ba shi Allah ba zai karɓi sallar shi ba har sai idan yayi alwala ko ko abin yana da bukatar wanka yayi wanka bisa wannan malai sai to kinan sharafi ne dole sai an samu karkata da hadisi kafin Allah madaukakin sarki ya samu sallah inda za ka zo kai sallah da kyakkyawan ruku kyakkyawan sujada kyakkyawan karatu irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni sallo kamar aiki muni usalli amma matsalar ka ba kai sarki ba za mu karɓi sallah kuma ba a karɓa ba ba za a karɓe ta ba to amma kuma ka ga sarki ba a cikin sallah ake yi shi ba ana yin sa ne da kimtsawa wani lokacin awa ɗaya ko awa biyu ko awa uku kafin lokacin sallah shi yasa ma ne sako shi a cikin jerin sharafi sannan yake wa ba'aratul khabati abu na biyu da ake da bukata kafin sallah da zaman to karfafiya shine yake ana da bukatar tsarki na kai to tunda bai cikakken bayanin kai a babani da yake maka min al-badani wa sauri wal makan tsarkin kai a ina ake neman shi shine yake daga jiki dole ne mutum ya tsarkake jikin shi daga dauda shine kabar idan akwai fitsari yaro a jikinka ka wanke idan akwai fitsarin da kai ma da kai ɗan tambali a jikinka ka wanke in akwai wani kazar darmani a jikinka ka wanke waɗannan suna abin da ake kira kabari kazantar da take jikin gangan jikinka ka ɗauke ta ɗaya daga cikin abubuwan da ake bukata kan kabari kenan wa sauki haka nan da tufafi ka ɗauki ɗan yaron gidanka sai ya tallara ma fitsari a jikin riga yanzu wannan sallah ba za ta karɓi ba har sai idan ka samu ruwa ka wanke wannan rigar ta ko kuma jini ya fara da wanda ya wuce misali a jikin rigarka a malikiya sun je kar ya wuce faɗin dirhami dan zagayen da yake jikin alfadari kafarsa ta dama ko kafarsa ta gaba to sai ka samu jini ya zuba yana da yawa a jikin rigarka nan ma sallah ba za ta karɓi ba sai ka wanke wannan abin daga jikinka ko kuma kana cikin sallah kawai kawo ya kai aka yaba ma a jikinka wannan kana da bukatar da kafe sallah da tsabtace jikinka wal makan haka nan a samu sarkin kari daga guri shine gurin da za ka yi sallah lalle ma ya zama to ka tsabtace shi ya zama to kamar masallatan mu ne an share an tsabtace shi ba fitsari ba kashi ba najasa ba komai a tsabtace shi haka yake ko gidanka ne ya zama to gurin a tsabtace yake a gyare wannan shine abin da ake da bukata a wajen sarkin kari waɗannan su ne kawuka guda biyu sarkin kari da sarkin kawai sannan na uku da yake wa satrul aura da sitirta al'aura dole ne mutum ya sitirta al'aurarsa da ake kira al'aura in take tsirai akwai wani guri a jikinka akwai wani guri a jikin iyalinka matarka waɗannan gurin shari'a ta ce tsirai shi ne to sallah ba za ta karbu ba har sai idan mutum ya rike wannan tsirai shi ne to zai ga mana ina ne tsiretin na mutu ke farawa ina ne tsiretin mace ke farawa sai ce wasu ke bada kiblati da kuma fuskantar alkibla dole ne sallah ba za ta karɓu ba sai mutum ya kalli alkibla ka dina wa ta kallu ba wajihi ka shaba a fi sama'i ko sai Allah ce fadan walli yannaka kiblatan tarbaha fa walli wajhaka shaba al-masjid al-haram tun da garar da Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar ko ina mutum yake a duniya in dai yana tsane sallar sa ba za ta karu ba sai ya biyo ya kalli ina ne masallacin Allah madaukakin sarki yake masallacin Ka'aba shafarar masjidin Haram sai ya kalli bangaren da masallacin Haram ne yake da haka ya samu da muke yamma da shi ko nan in ya kalli sallah sai ya kallo gabas wanda suke gabas da shi dole su biyo yamma wanda suke kudu su biyo arewa wanda suke arewa su biyo kudu abin da ake dai bukata ka kalli bangaren da alƙibla kake ita kuma kallon alƙibla kamar da malai ambata mana sharafi ne inda mutum zai zo ana sallah ana kallon gawasi kuma sai biyo kalli yamma da haka ya liman ne yana sallah ana kallon mutane suna kallon shi ko wanda ya masa magana aka yi sallah aka kare sai take da fafi kai gogo ko kuma limamin azari ko wannan sallah ba za a karɓe ta ba dole sai an kalli al-qibla dan ya gwada maka muhimmancin al-qibla din hadisai da suka ba a cikin bukari ko dai abin ya faru sau biyu ko ya faru sau ɗaya ko da ya faru a sallar la'asar a ko da ya faru a sallar asubahi ita ayar cikin dare aka saukar da ita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya zo sallar asubahi an saba kallon yamma ko an saba kallon baitul maqdis to aka ji azan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji ya kalli inda masallacin harami ne sabon abu a cikin sallah kenan to sai ya juya ya kalli baitul maqdis a ya kalli masallacin harami ana kare sallah ne yahuda suka fara surutu ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha me yasa suka juya suka daina kallon alqibla da suke kanta sai ta kullu lillahi al-masjid wal nazari ya hadi man yashau ila siratil mustaqim kage musu gaban da yamma ta Allah madaukakin sarki ce kuma je ki da wanda yake so zuwa ga tafarki madaidaici da aka yi wannan sallah ba aka kare wani mutum ya baro masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kuma sai ta da wasu mutane suna sallar asuba din su kuma sallar da suke ba su san wannan ayar ta sauka cikin dare ba kawai sai ga suna kallon baitul maqdis sai ce ai fa alqur'ani ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin dare an umarce shi ya kalli baitul maqdis ya kalli abin nan masallacin harami ya kalli alqibla yace fastaqiluha yace ku kalli jama'a da alqibla din take tare lokacin ya ba su labarin saukar ayar kuma lokacin ya umarci su kalli alƙibla din Umar ka yake cewa fa harrafa alqawm mutanen gaba ɗaya suka juya suka karkata daga baitul maqdis suka juyo suka kalli ina ne aikin Allah madaukakin sarki kaga da mutum jira sun ce bara buka da sallah ala ba kuma hada sallah a zuwa a a lokacin aka biyu aka kalla dan ya kwata ta maka cewa lalle wannan fuskar alƙibla abu ne mai mutunci ko abu ne mai daraja a kan addinin musulunci in babu shi sallah ba za ta kawo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yana cewa wanda ya sallah irin tamu asuba azhar da asar magriba isha'i ya kalli alqiblar mu inda muke kallo nan yake kalla sannan da muka yi yanka ya ci yankan mu sai ce to wannan shine musulmi wanda alkawarin Allah da alkawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke tabbatuwa a kan shi da haka kira ana gane musulmi cikakke shine zaman to sallarsa irin ta musulmi ce a kiblarsa irin ta musulmi ne idan musulmi ya yi yanka ya baki zai tuna ma musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da alƙawarin Allah da alƙawarin musulmi akan shi wannan ma yana kwatanta masa muhimmancin da alƙibla take da akwai dan mutuncin ta ko dan matsayin alƙibla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana halin tafiya ya halatta ma kai sallar nafil fili duk inda dabbar ka take tafiya raka'a duke raka'a hudu ce duk inda kake kallo babu da ka kalla kai amma idan lokacin sallar farilla kai kuma sai ya gurfanar da abu hawa sai ya sauko daga kanta kuma sai ya juya sai ya kalli alkibla sai ya tabbata maka sallah kaga kidan da su kwatanta maka cewa lalle kallon alkibla abu ne mai matsayi a cikin sallah wannan shine sharafi na hudu sharafi na biyar sai ce wa tarkul kalami akwai barin zance kai da zama to an samu sujudu a sallah wai wannan za a fara albashi na ce kano ko baka je ba wannan ba a bukatar shi a cikin sallah ko da lokacin da aka wajarta sallah babu da shi kuna cikin sallah da zan yana karatu ko kuma ku tattauna matsalolin mun kare sallah ina za ta je ina za ta tafi ana sallah wannan yana yi da wannan wannan yana yi da wannan wannan yana yi da wannan wannan yana yi da wannan amma Allah madaukakin sarki sai saboda al'adu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitina ai sakina ku sai ga Allah madaukakin sarki kuna masu yin shiru ba a tattauna komai a cikin sa to wani bawan Allah da ya zo masallaci manzo Allah ya kabbarta sallah in ma kabbarta in zan ta irin da da ya saba to sai jiwa dan da mun san sai ya fara tambayar dan uwan shi ya matsala kaza ya matsala kaza ya ga mutane sai mai ta suna kallon shi to wannan kallon da aka masa ya sake ta to wani me ake kallon na tunda shi ya san ana magana a sallah bai san sai an soke ta da haka yake da bukatar da yasa ba an kuma sarki ba me yasa kuma da shi ake kallon shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare sallah sai kira ta ita wannan sallar da kuke gani tabbara ce da karatu da tasbihi da tahmidi la yadru fiha shay'un min kalamin nas duk wani abu da zai suka mutane baya dacewa a cikin sallah to tunda wannan lokacin sai aka mai da barin zance abu ne da baya dacewa a sallah yadda kawai za a yi zance shine ne idan mun zo babu sa'awi a cikin littafi lokacin da sallah ta yi cewa limani ka yi cewa ma mu'arrafa yadda za a yi to wannan an bada dama a sani magana ya kai da sallah za ta gyaru Allahu akbar subhanallahi subhanallahi sub liman ya san da zai diga eh biyo tambaye la da Allah la da ina muke cikin ne sai muna raka'a ta biyu da kai sujada ɗaya kai baka ƙara kuma ka miƙe ba saboda kan zai biyo sai a ci gaba da tambayar sa da mai ko wannan an san dubba matsala a cikin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da ya sallah raka'a biyu kawai sai ce assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah sai sabai suka ce sai ko zaman na Allah ya tashi kamar akwai damuwa a kuka shi irin wannan asiriyar da suke cikin masallaci wannan gishikin sai ya samu guda ɗaya sai jingina Abubakar da Umar da sauran manyan sahabbai sai manzo Allah ya muku kwalbi ganin yadda ka sai ya muku kwalbi ba wanda ya san kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma dai sun san lalle akwai abin duba a cikin wannan sallar da ake wani sahabi ana ce mace zuriya dai sai ta kauce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kusirat salatu am nasita wai an rage sallah ne ko mantawa kai kuma mai wari ya ce mana shi idan salatai da ake yi ɗayan salloli ne da ake yi da rana ko a zahar ko da sai ce to an rage ta ne ko mantawa kai manzo Allah ce miki la hada wala za ba wannan ba wannan ba a rage sallah ba ban kuma manta ba to tunda manzo Allah ya ce la hada wala za sai kuma da zuwa lallabi dole da sai ce a'a kada kana bi min zalika ai ko wani abu cikin abin da nake faɗa ya faru ko dai an rage min ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka manta sai ya juya kuma sai ya tambayi manyan sahabban da yake cewa a haka za ma ya zuru bude dai abin da shi bude dai yake faɗa haka ne sai suka tabbatar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai raka a bibi a kai da aka sai ya taso daga inda yake sai ya dawo gurin sa na neman sai ya sake karanta kabbara yayi raka'a ta uku yayi raka'a ta uku yayi ta iya yayi sallama sannan sai ya sake sujadodi guda biyu a bayansa to wannan da tahin da ya koma cikin hukumiya da tambayar da zule dan ya mishi da amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi da take bai da amsar da suke da tasowa da ya tambayi Abubakar da Umar ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane wannan shi ana cikin sallah ba da kare bane ba ko da haka kenan idan rigima ce ta taso matsala ce ta taso ana tantance sallah ana yin zance amma in ba wannan bane aka yi zance sallah ta riga ta lalace sharafi ne lalle a yi shiru kawai in ana cikin sallah wa tarkul af'alil kathirati haka nan kuma dangane da cikin rukuni shine lalle a bar ayyuka masu yawa a cikin sallah in ana sallah a bar ayyuka masu yawa kada a yi nan a yi nan a sosa nan a gyara hula a gyara rauni a gyara tamabal a ɗaura lawarci ya taɓa wannan fankar ya taɓa sai ga abu ya gasa gana ta wannan wai wasa yake ko sallah yake ko me yake so ake idan mutum yana sallah a gansa mara Abdullahi dan Umar ni da wani sahabi ce wallahi Abdullahi dan Umar idan yana sallah ko ta farilla ko ta nafila sai ka dauka kawai duniya ce a cikin masallaci a ce yan ko haka yake ba ba ba ba ba ba lan ko nan ko ba ta ba ta ba ta ba hada ba da yi sai ka dauka duniya ce a cikin masallaci inda a cikin dare ne za ka tawaye ka lokacin gina kana dauka duniya ce babu shi ba wasa to ko ake a mutum ba wasa da yawa a cikin sallah wannan sharadi ne kada ayyuka su yawa a cikin sallah wani ya gaya mana sharadi na shida sai dawo zai fassara mana to ya sai al'aura na miji ne sai ce wa auratu rajuli al'aura ta namiji ma'ana abin da ake dauka tsiraici a jikin ta namiji sai ce ma baina surrati wa rukbati shi da abin da ke daga cibiyar zuwa gwiwar shi wannan ne da ake dauka tsiraici in dai wani bangare da gwiwarka ya fito ko wani bangare daga cibiyarka abin da ya yi ƙasa ya fito to kirkinka a bayyane ke sallah ba za ta karu ba da haka ana so lalle daga cibiyarka abin da ya kawo zuwarka in yana sallah kar ku bayyana wani shine matsayin al'aurar ta namiji shine ma baina surrati wa rukbati manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana zaune da sahabban shi sai aka ce to ga kuma cikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kwaye haka Abubakar ya shigo haka Umar ya shigo sai da Usman yayi sallama zai shigo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mai da mayazin sai me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yace yana jin kunya wanda mala'ikun Allah madaukakin sarki ne suke jin kunya kuma sana wani hadisi da Imam Bukhari ya kawo mu'alla sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-taqidu awratu ita cinya al'aura to tun da cinya tsare ce kenan kana da bukatar ka cire ta menene zai rike har cinyar ka ko menene zai rike ya zama zuwa cinyar ka ba ta fito ba in idan tufafin ka ya sauka zuwa ga gwiwar ka kenan inda mutum zai samu dan gajeren wando ko fili kwata in ya da dora a kan cibiyar shi ya rufe gwiwar shi haka tantartar kamar kamfani ba riga ya iya sallah ko ba zai yi ba a karbi gaggawa ko wannan ita ce al'aura in an samu wani al'aura ta cika amma akwai ladabin da yake dikira ita wannan zai gaya mana wa auratu rajulin da yace ma baina surrati abin da ke tsakanin jibiya ne wa rukubati da gwiwa wal mar'atu ita ita kuma ya bace kulluha auratun baki ɗayan ta al'aura ce ko ina a jikin ta mace sarai in mace na sallah ko ake komai na ta sai kokari kare bayyana ma adal wajha wal safaini in ka dauke fuska da tafin hannunta so ake har ta kare sallah komai za ta kar abin kar a ga dantsanta kar a ga tafin hannunta kar a ga kafarta kar a ga kwabrinta kawai iyaka ta fita da zuwa ake so a gani aisha ta mun yi a wancan sashen mun yi bayani tana cewa ɗaya mu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana halartar masallaci sai ta ce mutalafiatin zimurunihinna suna da libbane da mayafan su kirf a jikin shi sai ta ce ma yi wa suna mina da ba wanda yake gane su saboda duhun gare shi saboda ko inan jikin su a rufe shi inda za ka iya gani a jikin su fuska ce ita ma kuma fuskar a cikin duhun dare ne da haka ba abin da za ka gane kawai duhu mutum yana ta uwa gabanka da haka kenan abin da ake da bukata in mutum za ta yi sallah ya zama to tana da dogon hijabi tun daga kanta ya sauka har ƙasa in son samu ne hijabin ya zama to yana da hannu ko ta sa hijabi hannu wannan ne ya fi zama mata alheri da haka kura ta ɗaga hannu za ta yi tabbara yanzu da kafin hannunta da kunyarta da kunyar hannunta da waye ba za su fito mata fili ba ko ake ko ina ya zama to yana fitirce tun daga lokacin da ta kabbara sallah a lokacin da za ta kare Allah ya sa mu dace da haka kenan ya gama ban samu misali ya gama bayani kenan akan sarrafan sallah abubuwa guda shida ya bamu akwai sarkin kai sarkin dauda rufe al'aura fuskantar alkibla barin zance barin ayyuka da yawa auratul rajuli wannan bayani ne akan zurenci auratul mar'a shi ma bayani ne akan zurenci da haka abu guda shi da ake da bukata lalle mutum ya tsare kafin ya kafarta sallah sai ka wani hukunci yake wa tukrahu salatu fi tarawih mala yace an karhanta yin sallah fi tarawih a cikin wando ma'ana mutum ba a yi sallah da wando ba wa tukrahu salatu wato farahu salatu fi tarawih makaruhi ne ai sallah da wando wala ya tori ake kare go wata rana na taso daga gurin aiki sai na shiga lauce dan gaida wata bawata sai na tsaka ana lakka a lauce na alisi lakka malamin da ya gabatar da lakka sai ya bada karatu daidai da wanda ya ce wata kurahu salatu fi tarawih makaruhi ne ai sallah da wando za ka sai abata sunan wani gari amma ina ka kasan san bada labarin sai abata wani gari ya ce garin in ka je kan aka waye ga masallaci kowa ya tilla wannan ka kera ta gindi mai na ko sai ya ce wannan sai sa gindi mana sai aka yi ba kawai malami sai je kawai ka duka wasai wata na rera a cikin a cikin masallaci saboda yi karatu ya to aka rabu kan laye aka yi haka ya tambayi ni ma ya ce amalan ba kai karatu ba ai cikin ahadari malam ya ce wa tukrahu salatu fi tarawih ai makaruhi ne ai sallah da wando shi yasa ko ai rubuta rake yana ta kofar masallaci sai ce a ai da karatu yake ne wa tukrahu salatu fi tarawih illa idza kana fawqa hatayhi sai ka haɗe karatun gaba ɗaya makaruni ne a yi sallah da wando shi kaɗai har sai idan akwai wani abu a saman shi to na ida abin da ahalari ke magana ba wai wata yi kadai ba to bayan an kare lacca har na bar shi ta abinci a lokacin to gari da an bata akwai abokai na da yawa ko akwai mutane da wa'in gari sai na tambaye su da Allah a tarihin garin ku an taɓa samun matsala mai kama da kaza to kusan ne duk wanda na tambaya labarin ba kowa da gurin su shi yasa ne bana adaba wallahi ta'ala ala wa tukrahu salatu fi sarawili illa idza kana fawqa hajiun hatta idan akwai wani abu a kan wani shi yasa yanzu tambaye da idan kana da gajeren wanda ya rufe zuciya ya ji cibiyarka ya rufe guwarka to haramun ne ka sabbar ka sallah a ciki ko ba ladabi ka sabbar ka sallah a cikin shi bai dace ba makaruhi ne bai dace mutum ya sabbar ka sallah a cikin shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yusalli ahadukum fi sawfi alwahid laysa ala atikayhi minhu shay'un wata kirga alabi ta sauke shi manzo Allah kai la yusalli ahadukum Bukhari ya rawaito hadisin yace kada ɗayan ku ya kuskura yayi sallah fi tawbil wahid da tubabin kwaya ɗaya tak laisa ala atikaihi minhu shay'un babu komai na tubabin akan kafa da shi sai halatta in dai za ka yi sallah da tubabin kwaya ɗaya to dole ne a samu wani abu na tubabin ya hau kan kafaɗarka sannan sallar ta tafi daga ɗan Abdullahi wata rana da aka ba za a yi sallah kawai ya sulle kayan ya sulle ya sulle kawai sai ya ajiye su akan wani ɗan tebur ko akan wani ɗan dandamari sai ɗauki ma yi kwaya ɗaya tak kawai da ya rataya a jikin shi da ya taɓa wannan ta kafaɗa ya taɓa wannan ta kafaɗa sai ya kama da ya ɗaure su haka a bayan iri sai aka bata sallah Allahu akbar Allahu akbar da aka yi sallah aka gari da aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai wani tabi yake ce mashi a ya ga kayan ka a ajiye a gaban ka kuma za ka ɗauki tufafi kwaɗe kar ka yi sallah sai ya ce na yi haka ne li yarani ahmadu misluka na yi haka ne saboda wawa irin ka ya gani ya tambaya sai in bayan hadisi a wata ruwa ne ce riwaya li yarani tuhadu misluka saboda jahilai irin ka su gani su tambaya sai in ba su hadisi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mana sallah da tufafi kwaya ɗaya ta falsafa bihi sai iltihadi ne ka daura kuma sai ka dauko wannan gefen na dama sai ka daura shi akan kafadar hagu wannan gefen da yake hagu sai ka daura shi akan kafadar dama kuma sai ka kama sai ka kulla daga bayan sa yanzu ka samu abu ya haure ya hau kan kafadar sa to anan sai kai sallah da shi ya halarta idan wando ne kawai kake da akwai ka daura to ana da bukatar lalle a samu wani abu ya hau kafadar ka to akalla siya cewa ni ne ka samu an da waya ai dai ta sauko kan kafadar ka ko wannan yana akalla ladabin da za a samu sai ka kai sallah an kai sallah za a ce sallah ta yi amma dai har yanzu kan ladabin bai cika ba abin da ake da bukata ko doji na ta ku ita kulli masjid a kada ado a lokacin kowace sallah to ake a ga lokacin sallah a lokacin ne kake kore a data in kana turare dan dubu goma a lokacin kake biyo shi in kana da turare na karshen kaza a lokacin ake sa to ake a lokacin sallah ya zama to lokacin ne lokacin ke ce ado da haka kenan malai yace wa tukrahu salatu fi tarawili makaruhi ne ayi sallah a cikin wando illa idza kana fawqa hatihun haka idan akwai wani abu akan wannan wando din wannan shine ladabin da ake da bukata a lokacin sallah wani hukunci yace wa man tanajjasa sawbuhu wanda tufafin sa kuma yana jasu akwai najasa ta taba tufafin walam yajid sawban ghayrahu bai samu wani tufafin banda wannan ba sai ta saba ɗaya da tak a duniya kuma kwaya ɗaya yanzu ga najasa ta taba walam yajid ma'an yasiluhu bihi bai samu ruwan da zai wanke tufafin da shi ba ga najasa ba wata rigar ba wani kuma a samu ruwan da za a wanke wannan ruwan ba aw lam yakun illa ma yalbasu ko kuma bai da abin da zai sa hatta ya zasilahu har ya wanke shi wannan tufafin wa khafa khuruj al-waqt kuma ji tsoron lokacin sallar zai wuce sai ma da yake sallah bi najasati kawai ya sallah da najasati mutum da ya tashi sai ya tada ya yi kwalci mafarki kuma duka yana wandan sa ya kasa kasa ya faɗi abin da yake da akwai wandan ne kada in ya daura zai gana wa zan ya daura kan gafa da shi karen talauci kenan ko wannan sa ita a duniya kuma duka ya yi mafarki in ya tille wandan zai wanke ba ruwa kuma sannan ko da zai wanke ba ruwan nan da zai sa kuma duk yanzu abin da yake da bukata minti biyar ne ko minti shida kafin lokacin sallah ya wuce shi ne ma da yake to duk maganar wanki da maganar waye duk ke manta da idan sai ya jiki kaza yake mama sai kabar da sallah sai ya sallah insha Allah sallah barka wannan da jasa da take jikin tufafin da nasar da take jikin shi da rahin wankan da naba in yayi kama duk ya huta wannan ta wuce abin da ake bukata shine kada lokacin sallar ya wuce ka yi sallah a jagwalgwale a kan lokacinta ya fi ka yi ta a tsarkaka idan lokacinta ya wuce shi yasa malam ce wa kafa kurujar wakati sallah bi najasatihi mutum ya yi sallah da najasar shi wallahu ta'ala alam sai sake ce ma wala ya baya halatta ta'khiru salati a jinkirta sallah li adami taharati saboda kawai baka da tsari baya halatta mutane suna sallar asubahi kawai ka jama'a kike kwanciyar ka tashi za a yi sallah ka ce wallahi na yi mafarki saboda kawai bai samu ruwan da zai wankan janawa bai samu abin da zai wanke tufafin sa ba saboda haka kai rana ta fito in an tada injiya zai dauko ruwa ya wanka wannan baya halatta lalle ka tashi ka nemi ruwan da zaka wanke tufafin ka samu ruwan da zaka yi wanka in ya hakure ba ba ruwan wanka ba tufafin ka yi sallah da taimama akan lokacin da wani ne ba ba a jinkir da sallah saboda mutum bai da sarki ومن فعل ذلك ما ليس duk wanda ya aikata wannan faqad asawahu lalle ya sabu Allah madaukakin sarki duk wanda ya wannan akwai zunubi mai girma a gaban shi kamar da muka ambata ba fa alaihi zambun azim wa man lam yasi wanda kuma bai samu ba ma yasturu bihi awratahu abinda zai sitarta al'aurarsa da shi shi abinda zai samu daga kuwarsa zuwa zuciya abinda cibiyarsa bai samu abinda zai samu ya lullube malaka sallallahu alaihi wasallam yake kawai yi sallah haka sun tiri tsirara babu ne bai da komai wannan sa guda ɗaya ne wata kiri yara ce a kan kadan gare sallah bara wani ke yi gaba za ka nemi kuɗi kana da gida duk abin da za a yafa a jikin sa babu wani sai mamaki an ce mutum ba ya sa ba muka baya ɗaya ko suna rubutu ne daidai da zamani wani mutum ya zo gaban manzon Allah ko wata mata ta zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce zawwini ya rasulullah ka aure ni ya manzon Allah ko wa hakku laka nafsi na ba da kaina gare ka ya kace fa sa'ada fi an-nazaru wa kaffa manzon Allah ya daga ya kalle ta sama da kallo kasa sai ci gaba da jawabi to ya akai ya akai ya akai kan da ka jire ba a ce mata komai ba sai ta samu guri ta tsugunna kafin wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare shawara yi kuma da kaga ya kallo sai ya kallo kafa bata masu ba wannan kuma ba dole bane idan kana son mutum ya soka ba dole bane idan mutum ya burge ka kai ka burge shi yasa ba wai kita Allah rawa mu da san musu wani ko kana jaraba sun sai na jarabar kinka zaka da manzo Allah ɗaya kai ya kalle ta sama da kasa sai gaba ta masa ba sai ya shiru amma in ya ci a bana su ya huga mata kuma duk yana wani aurenta ba wanda zai so abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya da haka da manzon Allah ya sauke gidan shi ya ci gaba da shagalin sa wani mutum yana nan ga takara amma ba aure sai ce fa idan ya kullaka bika fa idan ya kullaka biha hajatun fa zawjini to manzon Allah kai in baka bukata ni ina bara aura ne shi kuma manzon Allah kamar an yi bailin sa sai ya ce ma ma aka ni na sadaki to ne kake da akwai na sadaki sai mu Allah ce masa me kake da akwai me kake da akwai na sadaki wannan mutumin aka ce akwai kaza babu akwai kaza babu akwai kaza babu duk abin da ake da bukata na tufafi babu sai mu Allah ya bayyana da karhe zabi na karfe sai in sani walau khataman min hadid je ka kadare ma a gidanka ko a danginku ku kawo karfe ko na kawo zobe ko na bakin karfe ne zobe irin wanda ake rigirgi da gatari in an zanta kai an murna an mai kwana an yi zobe a kawo za a baka ita ya za ka duk gidan na tsawa ba duk dangin zuwa wanda zai wani zobe ya kawo duk haka aka masa in sani nemo walau khataman min hadis ko zobe ne na karfe ya da tsugunna to la yawo amma da sha'awa tana nan ina so sai manzo Allah tambaye to ma ma aka min alqur'ani ne ka tafi na qur'ani sannan ka akwai shi akwai bakara akwai kaza nan zan hamda sam akwai ta sai zai ce zawwatuka ha bima ma'aka min alquran na aura ma ita dan abin da ke tare da kai na alqurani ma'ana wannan surorin da ka haddace to in kuka je gida kai ma aiki ne a kanka ya kaga sam ka iya karanta su da tawili wannan ne sadaki ka aka tashi aka to kafin a tsaya ta fito sai ce ba abin da ya mallaka da mai da ta ce sa na kawo maganar ko ba abin da ya mallaka ce sai wannan tufafi ko wannan rigar da take jikin sa ko abin da yake jikin sa sai manzo Allah ya ce in mun karba mun ba ta to kuma za ka zauna tsarara ne tun da baka da komai dole tufafi in mun karba tufafin shi ne sadaki mun ba ta to kuma za ka zauna tsarara ga aure ga sangala har da ba zai yi ba da kake nan ba za a karɓa sadaki ba tunda ko an karɓa ba shi da ikon da zai bada in an je gida ya cire ya bata ta sa a kwatu kuma ba da mutuwa mutane masallaci sangar sangar ba ba zai taɓa yiwa ba da kake nan kuma in bai bata ba kuma ci gaba sannan sadaki bai bayu ba kenan da haka manzo Allah ta so nemo ko ka ta na karfi to irin wannan mutumin kaga ta babu sa kwaya ɗaya ne in najasa ta same shi yanzu dai mun ruwan da zai wanke da yadda zai suturta jikinsa aiki ne to da wannan najasa a jikinsa sai ya yi sallah an yi sarkin musulmi zai fito fada amma duk duniya ta hanka kwaɗe ne kan ko da aka yi ƙarar wajen farkon kafabi ce me kuke ƙarar ne suka ci abubuwa guda uku ne wata rana muna zaune a cikin majalisi ko muna zaune a cikin majalisi ko sai mu ga yanke ciki ya fata duk bukata a ta kuma ka je gida ka buku da mai da daddare ba zai buɗe ba sannan akwai wata rana baya fitowa ofis sai idan sha biyu rana ta yi suka ce mutum da aka gane sama da kusan shekara guda wannan ne abubuwan da muke tajin sa da sarki yana suma in ka buga a gida da daddare baya budewa akwai lokacin da baya buɗe ofis sai sha biyu rana ta wuce kuma dan kofa ya ce alhamdulillah ya ce shi abin da ya dauka za a yi tsaron gwamnati ne akan ya sace kudin gwamnati ya gina gidaje ya gina estate an gina kaza an barbahin kaza sai ya dauka haka za a samu sai da amma tunda wannan yini ne bai alhamdulillah Allah bai kunya tana akan gwamna na ba sai yake zo fa mutane jawabi akan waɗannan abubuwan guda uku yace da yayi alƙawari sai shi da ubangijinsa za su san me yake faruwa da amma tunda an bukaci an sa zai bada yace dalilin da yasa wani lokacin nake yake jiki in fadi yace na tuna tun lokacin ina kafirci an kamo ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina kira da kuma da amfani ne yace na ga lokacin da ake yankar naman jikin shi dai dai dai dai dai dai ana tambayar shi cewa ya zai ji inda a ce manzon Allah ne ba shi bane a gurin yace wallahi ba zai taba farin ciki ba a ce yana inda yake a ce manzon Allah a inda yake a bana ya kafa kaya yace ba zai taba jin dadi a duniya ba a ce manzon Allah ya kafa kaya masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya ke sai ce to da aka zo za a kashe shi yace ya nemi dama a bani ya sallah raka'a guda biyu shi wannan mutumin da yake ba da labarin sai yake cewa tun da yake ce wallahi ke taba ganin sallah mai kyau da nutsuwa ba kamar tashi ya yi sallah raka abi da kin ruku'u da kin sujada kusan doka ce in za a kashe mutum a duniya ana tambayi sa da guda ɗaya kan da yake so a biya musu bukata sai ta tafi taba ganin sallah da kyau kamar ta ba da nutsuwa da ya kare sallah sai ce wallahi ba dan za ku ce ina tsoron mutuwa ba da na nemi alfarma na kare masa raka a guda biyu sai ta amma ku je ga aikin sai ɗaga hannu ta Allahumma a'atihim adada wa qatilhum badada wala tubqi ko tazajir minhum ahada Allah ka kirga yawan su a hafihin adada ka kirga su ɗaya bayan ɗaya wa qatluhum badada ka kashe su a wulaƙance wannan a bakin kura wannan a cikin kwalbati wannan hadarin mota wannan ya fada a rijiya a wulaƙance dai dai da dai Allah ka yi dai da su a wulaƙance ka kashe su Allah ya ce wala tubqilhum ahada kar ka bar ɗaya ya tsere a cikin su yace to an na tuno wannan addu'a na tuno ya kamata in taimake shi ban taimaka ba yi da jikina yake yankewa gaba na ya faɗi sai in faɗi su ba ta wani da dalilin da yake sa nake kuma da na fito majalis yace dalilin nabi da in aka buga min gida da jaraba na buɗe ya ce ina da aure ina da ubangiji da aka tunda aka rika ni gwamna sai na ware tun daga safiya har zuwa sallan magariba tun mai matsala tun wani abu na gwamnati a ta sana shi a wannan lokaci idan magariba ta yi sallar isha na koma gida zan saurari iyali na su ma daga bayan sallar isha'i zuwa abin da ya sawaka na dare in na biya bukatu su na gamsar da su na musu abubuwan da suke da bukata mun yi hira na farke nauyi na namiji sanya safe ya sauke nauyin sa na gwamna yace kuma sai nauyi tsakani na da ubangiji na dan haka sauran sai in miƙe abu da nake da akwai na nafin fili da hutu sanya cikin dare da haka tunda ban dauke ba lokacin su na bawa Allah na bawa iyali na ni ma ba zan dauki ba lokacin iyali na ko Allah in ba inda adalci kuma an yi adalci yace wannan shine dalili na nabi dalili na uku kuma da yasa ba na fitowa sai idan sha biyu rana ta shine muhalli sha biyu kawo cikin kisa din ko sai ke ta wannan tufafin da yake da akwai ne kadai tufafin su kuma duk ga talaka suna da da kare a kare ta mana yace wannan tufafin kadai nake da akwai da haka yi nake ware wata rana a cikin sati in zauna a gida in wanki tunda ba da dabawa eh bai da protocol da haka in zai wanki ya shanya kuma sai ya koma ya jira ya bushe in ya bushe ya ɗauka ya sa a jikinsa sannan ya fito ofis ya ce to zaman wancewa da zaman jiran ya bushe wannan shi ne abin da yake mun jinkiri kafin na fito ofis wannan kuma yana matsayin gwamna a duniyar da ke aka jaga na Abdullahi lokacin da ba da magana wannan hadisin da yi sai kita wasu wai da shi mu waye yake da tufafi kwaya biyu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ban ko an kada gari ga guda ɗaya da ka yasa karka yi mamaki da aka cewa mutum na da tufafi kwaya ɗaya aka ce sallah da najasa yanzu ne kai ka daga abatin kai ka zana cewa wani ta ɗari gare ni wani ta dubu gare ni wani ba ya rage kalida in ya sa ta da safe ya fiya fiya fiya ya tsinne kawai ba ta za a saboda tsabar wadata ko saboda tsabar almubazzaranci da haka to suwa ta za ka ga cewa tuwabi ba daya ba abun ba abun ba zabi kawai ne abun mamaki a sai a gumal akwai mai riga uku wannan ne abun mamaki amma wajen riga ɗaya wannan gidan kowa da akwai da kusan kowa ma riga sabba ɗaya ce Allah ya kare zama asiri ga zai azurta mu da haka ne to duk wanda yake da najasa bai samu abin da zai wanke ba ko abin da zai canja ya ji tsoron fitar du'a mujin ko wa man fa'ala dalika faqad asa rabbahu wa man lam yajid ma yusrifu bi awratihi ko sallah uriyana to ya sallah tsirara wanda dai muna magana yadda mutum zai iya faruwa ya sallah tsirara da yadda ake da irin tufafi da haka wannan hukuncin zai iya samuwa ko da a duniya da ne ba a duniya ta yanzu ba kuma ta iya ka bincika dai har mutane ba su zama ɗaya ba wani ba baki tattin biyu kusan da abin da ya mallaka wani tattin shi ne abin da zai iya fita kunya da shi Allah karawa mana asiri wa man aqsa al qiblata yace wanda ya kuskure wa al qibla a adatil waqti yace to me mai ta sallah idan akwai lokaci da ka zo gari ka sauka ba kunta ko kana cikin tafiya sai sallah ta kama ka kai kokarin duk da zaka gane alkibla abin ya fuska sai kai tanki in zanga kawai kaga cewa dai a tunanin na nan ya fi dacewa da alkibla sai ka kabba ka sallah Allahu akbar sai da kai sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wani mutum ya zo ya ce ko a karan sallah sallah sai kai sai amma fa arewa kake kallo shi kana ya kada da kalla agogonka inda sauran lokaci kana da buƙatar falala ka je ka kalli gabas in babu shikenan Allah kai musallar isha'i wa kullu i'adatin fil waqti malaka duk wata ramuwa fa da za a yi in akwai lokaci sai ta fahiya fadilatu wanda mustahabi ne ba dole bane ba in dai an ce maka kamai mai ta idan akwai lokaci ana faɗai mustahabi ne akan ka amma ba dole bane sai kamai mai ta din wallahu ta'ala alam yace wa kullu ma du'adu minhu salatu duk wani abu da za a maimaita sallah a saboda shi fil waqti in akwai lokaci da haka da wannan littafin da wannan littafin duk in ka ji malamin suna ce maka a maimaita inda lokaci to ko menene aka ce a maimaita sallah inda lokaci fala tu'adu min kul fa'idatu wan nafila to ba a maimaita sallah da ta kubce da nafila a saboda shi mutum ya zo zai sallah kawai sai ya kalli arewa sai ka bata sallah sallah za ta fito zan ya kare ya rama sai aka ce wasu abin kalli a cikin bulawa shi kenan ta tafi na kula ce zai yi bayan sallar magariba sai ka dukudu sai kabar da sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta ai mala ai kuke take kallo shi kenan ta ta ba matsala shi ce duk abin da ake mai da sallah saboda shi in dai akwai lokaci sai ka banna nafila ko da kai sallah sai ka tada a jikin tufafin ka ko a jikin ka akwai najis to wannan ba bukatar ka mai ta in dai sallar ta wuce ne a baya ko kuma sallah ce ta nafila wallahu ta'ala ala da ko ne shine dai karshen abin da ya faɗa dangane da sharuɗan sallah ina ga kuma son su ya kamata mu takaita mu kwana abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah madaukakin sarki Allah ka mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana daidai domin aiki da abin da ya dace Na fara kenan ko? فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك والموحدين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا امر الا فرجت ولا دين الا قضيت ولا مريضا الا شفيته ولا حادث من حوادث الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاه الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.